أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار baka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a wannan safiya ta asabar biyu ga watan safar hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1437 daidai da ainihin sha hudu ga watan Nuwamba 2015 miladiya. Wannan shi ne darasinmu na goma sha ɗaya daga cikin jerin giyar karatun wannan littafi mai suna wasiƙatul ikhwan لتبيين دليلات الكتاب والسنة والإجماع واللفر شيخ مسلم مجددي عثمان بن محمد بن عثمان المعروف بابن الفودي الله مدوكاكين سركي يجي كانشي غفرتا مشي جماعة musulmi idan ban manta ba har ila yau muna nan dai shehu yana mana bayani dangane da ainihin wato waɗannan wasiyoyi da yake wa al'ummar musulmi domin su yi ƙoƙari wajen yin riko da waɗannan wasiyoyi kuma insha Allah ta'ala yin ruko da waɗannan wasiyoyi za su kai musulmi gaci Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu abubuwan da muke karanta daga cikin waɗannan wasiyoyi jama'a a darasinmu da ya gabata jama'a in ban wanta ba malam ɗan fodiyo yana mana bayani ne akan cewa akan sami gyara ne a cikin al'umma yayin da malamai suka gyaru hakanan lalacewar al'umma tana afkuwa ne da ainihin wato lalacewar malamai idan aka samu miyagun malamai sun tsaya akan hanya sun hana mutane fahimtar addini to na shakka wannan za a samu matsaloli a cikin addini za kuma su zai mutane ainihin wato dalili na fadawa zuwa ga halaka gaba daya sai zama so sun halaka kuma sun halakar Allah madaukakin sarki ka tsaye mana imanin karatu ya karatu a inda mal dan fodiyo ya zo ya kare mana bayani akan cewa ya ku ƴan uwana ina muku ainihin wato gargadi game da zuwa dukkanin wani waje da ake bid'a mal dan fodiyo yace kada wanda ya kuskura yake zuwa irin wajen da ake yin taro irin na bid'a ce dukkanin wurin da ake tara maza da mata wajen ɗaurin aure ne wajen suna ne wajen ainihin wato jana'iza ce ba wai tara mutane a wurin jana'iza ba ne laifi a a tara maza da mata kuma su cakudu wuri guda jama'a ina fata an gane da wannan sadaka da ake umarci bayan ya mutu sadakan bakwai sadakan uku da bakwai da arba'in da sittin da saba'in da tamanin ma da ɗari uku da sittin dai duka waɗannan sadaka da ake yi malam ɗan fudu yake cewa bai kamata a rika zuwa irin wajen wannan sadaka da ake umarci ba ya ce da wasu wurare irin waɗannan wurare waɗanda ake taruwa waɗanda idan aka fara lissafa waɗannan wurare ta wurare da ba za su ƙare ba ma'ana akwai abubuwan suna da yawa malam fodiyo a ƙasar hausa ya rayu jama'a kuma yana sane da irin abubuwan da ake a ƙasar hausa shi yasa in ba wanda ya zauna a ƙasar Hausa ba ba zai faɗa maka irin waɗannan abubuwan ba saboda ba san ana yin su ba jama'a ina fata an gani amma da yake malami ne dan gida kuma a ƙasar Hausa ya rayu da kuma irin malaman da ya rayu a zamaninsa to shi yasa yake mana bayanin waɗannan al'amura mal dan fodi yake cewa domin sadakan nan da ake wa mace bayan ya mutu a irin wannan yanayi a tara mutane a ci a sha to irin wannan sadakan ba ta amfanar mamaci bayan ya mutu har ya kawo wannan wani magana da wani malam muhammad bin yusuf ya kawo a cikin littafinsa yake cewa eh lalle sadaka tana amfanin mamaci tana amfanin mamaci da ijma'in malamai sai dai idan wannan sadakar da aka yi ta dace da sunna to ita ce kadai wacce za ta iya amfanar da ainihin wato mace ina fata an gane wanda ina ganin da kan wannan gabar ya kamata yau mu tashi insha Allah ta'ala mu ci gaba malam Uthman bin Muhammad bin Uthman ibn al-Fodi rahimahullahu ta'ala yana cewa wa fi risalati Muhammad bin Yusuf bin Ibrahim ya zo a cikin ainihin wato littafin da malamin Muhammad bin Yusuf bin Ibrahimu ya rubuta. Malamin yana cewa na'am ya ce, "E, as-sadaqatu tanfa'ul mayyiti ijma'a." Lalle yin sadaka ga mamaci bayan ya mutu, lalle tabbas wannan tana amfana shi. Jama'a ina fata an gane. Amma wata irin sadaka, lakin idza wafaqati sunnah sai dai idan wannan sadakar da aka yi wa mace ta dace da sunna kaka ce to ai shikenan gashi nan an zo ana magana an yi din ha ba wanda zai hana ka kai amma dai ka sani abin da kai kake son ka kai gaci to wannan abin ba zai samu zuwa gare ka ba ma'ana kana son ka yau mahaifinka sadaka ne Allah ya sadar da dadan zuwa gare shi amma an yi karatu an bayyana maka hanyar da kake yi ba daidai ba ce ka bi hanyar da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya karantar sai ka ce a'a ba zan irin na annabin ba to ka sani abin nan da kake so ya kai zuwa mahaifinka ba zai kai ba na farko kana da zaribin ka aikata bid'a na biyu kuma ka yi asarin dukiyarka a banza jama'a ina fata an gane to menene laifi in an ce kai na manzon Allah ka yi jama'a ina fata an gane abu ne simple arithmetic ne an ce kakkai irin na shedan ka yi irin na Allah da irin na manzon Allah shi kenan ka huta jama'a ina fata an gane gashi nan a baya dan fodiyo ya kawo mana ainihin wato wannan ainihin baiti wanda malamai suke yawan faɗi game da irin waɗannan abubuwa ko kuma abin da shi kai a ƙarinsa wato abdullahi bin fodi yake faɗa yana cewa wal khairu kulluhu fil ittiba'i a cikin dawul musalli yana cewa gaba ɗaya alheri ya tattaru a kan bin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wa sharru kulluhu filibti da'i sharri gaba ɗayan shi kuma ya tattaru a cikin ƙirƙire-ƙirƙire ƙirƙiro sabbin abubuwa a cikin addini jama'a jama'a ina fata an gane ya ce lakin idawa faƙatis sunna sai dai idan wannan sadakar ta dace da sunna ina fata an gane sai kuma ya ƙara maka bayani wahiya an tuf'ala shine ayi wannan sadaka din bi ghairi jam'in nas ba tare da tara mutane ba ba tare da yin taro ba a alauki dukiyar a sami wani abu na wakafi ayi wa mamaci ko wata sadaqatun jariya ayi wa mamaci wanda kullun idan al'umma ta amfana da wannan abu lada zai kai gare shi jama'a wannan ita ce wacce ta dace a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama jama'a ina fata an gane wa fi risalati abi muhammad haka nan yazo a cikin littafin abu muhammad yana cewa wala amala babu wani aiki da zai zama karbabbe a wurin Allah wala niyatun oke wala amalun wala niyatun kuma babu wata niyya da za ta zanto karɓaɓɓiya a wurin Allah illa bi muwafaqati sunnah sai dai da abin da ya dace da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jama'a mun ji wannan ko yawa shikenan idan kana son kai ya amka amfana kai ma ka amfanar saboda idan kai sadakar kai kanka ya dace da sunna za a baka lada idan wanda kai wa din shi ko mamacin da yake kwance a cikin kabarinsa shi ma Allah ta'ala zai bashi lada jama'a ina fata an fahimci wannan mali ya shiga da cewa wa kadhalika al-fida'u lil mayyit haka nan fidda'u da ake wa mamaci ina fata an gane sadakar da ake wa mamaci bayan ya mutu sunan fidda'u ma'ana sai a zo a tara mutane a yi wata sadaka da ake cewa fidda'u a yi addu'o'i ma'ana kamar ana hasaso cewa shi wannan macin fa yanzu yana cikin masifa da bala'i don haka bari a ceto shi daga cikin wannan musibar da yake cikinta mal ɗan fodiyo kamar yadda na faɗa jama'a mutumin ƙasar hausa ne shi yasa ya san irin abubuwan da ake ƙasar hausa ya ce to wa kazalika alfida'u haka nan irin wannan sadaka ta fidda'u da ake yi lilmayyiti wanda ake yi mamaci bayan ya mutu in waqa'a bi ghairi jam'in nas idan an yi ta ne ba tare da tara mutane ba to Allah ta'ala zai iya karban wannan addu'a na fiddau ina fata an gane ma'ana sadaka ce kake wa mace kana fatan Allah madaukakin sarki ya kai wannan ladan zuwa kabarin sa to idan aka yi ta bi ghairi jam'in nas ba tare da tara mutane ba ana sa ran Allah ta'ala ya karba wa illa in ko ba haka ba fala to Allah ba zai karɓi wannan addu'a ba ina fata an gane jama'a saboda an tara mutane an yi abin da ya saba sunnar annabi li'annahu bid'atun mal dan fodi yace domin wannan bid'a ce ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya dace da mu mal dan fodi ya ci gaba da yin nasiha ya ci gaba da cewa ya ikhwani ya ku ƴan uwana musulmi iyakun bil'i'timadi bin ru'ya ina muku kashedi da jan kunni game da dogaro da rayuwarku akan mafarki wa tarkihi aslan da kuma barin ainihin wato yin aiki da mafarkin a bisa asalin yadda ya tabbata a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa taquluna kuma ina jan kunninku da cewa da kuke kullu ma ra'ahu insanun fi an-nawmi batilun cewa ba wani nan ƙarya ne duk abin da mutum ya gani a bacci wannan abin ƙarya ne bi ghairi ta'aridihi ala kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba tare da an bijirar da abin da aka yi mafarki a kansa a bisa dacewa da abin da ya zo a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ba وعلى قواعد السلف رضي الله عنه ba tare da kuma an bijirar da wannan mafarkin ainihin wato akan irin hanyar da magabata na kwarai suka rayu a kai ba Allah maɗaukakin sake ya ƙara musu yadda fa inna zalika kufrun domin jama'a wannan kafirci ne in ji mal fodiyo domin jama'a ƙasar hausa za ka samu akwai waɗanda suke ganin su ba su ma yadda da mafarki ba cewa kuma duk abin da mutum ya gani a mafarki wannan abin kawai ɓataccen abu ne babu wani abu mai kyau da ake iya gani a mafarki to yin wannan saba wa sunar annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallama ƙaryata alƙur'ani ne sannan ƙaryata sunar manzon allah ne sallallahu alaihi wasallama ina dalili allah ta'ala ya tabbatar da fasar mafarki a suratu yusuf sura guda allah ya kawo mana labarin wani annabi ɗan annabi ɗan annabi ɗan maji ɗan badaɗin Allah shi ne Yusuf ina fata an bani Karim ibnu Karim ibnu Karim ibnu Karim ina fata an gani to Allah ta'ala sai ba mu labari cewa lallai ya bai wa wannan bawan Allah annabi Yusuf alaihi salam sanin fassarar mafarki ina fata an gani ta yadda Allah ta'ala ya san da shi wannan ilimin da aka zuwa sun ya shi a gidan yari sai ya samu wasu samari guda biyu kamar da Qur'ani ba mu labari wa dakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni ara fil manami a mini inni arani a'siru khamra wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله qabla an ya'tiyakuma dhalika mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun Allah ta'ala ya ba mu labarin Annabi Yusuf alaihi salam yazo ya fassara muku mafarki yazo ya fassara musu mafarkin amma ya fara ba su labari yace na farko wanda ya cewa ya ganshi ya ganshi yana hada giya to kaza kaza kaza kaza wanda ya ganshi kuma yana kaza ga abin da zai faru da shi ina fata an gane bayan an yi wannan wanda ya samu ya fita daga gidan yarin ya je bai wa ainihin wato al'aziz labari cewa to akwai wani wanda ya sun fasar mafarki sai ga sarki ya mafarki shi ma wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhan ya ayyuhal malau aftuni fi ru'yaya إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين ashe akwai tabbatar mafarki ba muna son mu ainihin wato buɗe al'amarin bane saboda babi ne wanda idan aka buɗa shi yanzu karatun namu zai tsawo da yawa insha Allah ta'ala an gane wannan ko amma dai muhallin shahid shine ya ce inni ara lalle ni na gani a cikin bacci na na ga shanu guda nawa guda bakwai ƙosassu ga wasu kuma guda bakwai ke ƙasassu busassu su kuma ramammu amma kuma sun cinye waɗancan guda bakwai waɗanda suke mai masu ƙiba ina fata an gane ya ce kuma na ga zangarniya busasshiya guda bakwai su ma na ga kuma wasu guda bakwai su kuma koraye shar sai na ga waɗannan busassun sun kama waɗancan ɗanyu ɗin sun nannaɗe sun kan sun hana su sukuni sai ce ya ku taron mala'u ‘yan fada na ku fassara mun mafarkin nan in kuntum lirru'ya ta aburuna idan dai ku ɗinnan kun san sanin kun san fasar mafarki qalu su ko ba sai ba sani ba suka ce qalu suka ce abghafu ahlami ai wannan abin da kake da kai tarkacen bacci ne wa ma nahnu bi ta'wil ahlami bi alimin kace mu kuma ba mu iya fassarar mafarki irin tarkacen bacci ba jama'a ina fata an gane wannan shi ya ce mafarki nayi su kuma sun ce me tarkacen bacci ne shine abghafu ahlam to kaga qur'ani ya tabbatar da cewa akwai mafarkin kuma ana yin sa sannan ya zo a cikin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan kamar yadda ainihin wato Imam Muslim ya tabbatar a cikin ainihin wato littafin shi na ainihin wato Sahih Muslim littafi guda ya bude a cikin littafin sa na Sahih Muslim mai suna Kitabur Ru'ya littafin da zai mai bayani dangane da ainihin wato mafarki jama'a ina fata an gane wannan ya tabbata wannan hadisi kamar yadda aka ruwaito wannan hadisi din jama'a an ruwaito wannan hadisi a lamban hadisi 2261 a cikin wani littafi na ainihin wato sahihu muslim an ruwaito wannan hadisi daga abu qatarat al-ansari Allah madaukakin saki ya kara mishi yadda yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul shi na ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa, An ru'uya min Allah, mafarki mai kyau da mutum zai yi wannan mafarkin daga Allah yake, walhulmu min shaitan, walhulmu min shaitan, shi kuma mugun mafarki da mutum yake yi a cikin bacci daga shaidan, wance an ce mai an ru'uya, wance aka ce mai alhulmu. ku duba azizi misir me yace inni ara kinan shi ya ga ar-ru'ya ne su mun suka fasara ce menene abghafu ahlami a ƙarshe ma sai suka ce wa ma nahnu bi ta'wil al-ahlami bi alimin to kun ji gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa yace fa idza halama ahadukum hulman idan dayan ku yayi mafarki mafarki mare kyau ya karahuhu kaji sai ce mafarkin abin da yake ki yake kyama falyan fusa an ya sarihi talatan ka'ida shine sai ya tofi so uku a ina a gefen hagun sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya tofa a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim kamar yadda malamai suka faɗa a wasu hadisan suka nuna cewa sannan ya nemi tsarin Allah daga abin da ya gani a cikin baccinsa in Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma ara fil manami an yadurrani ko fi manami an yadurrani Allah ina neman tsarinka gabarin abin da na gani a cikin bacci na ina roƙonka ya Allah kada ka bari wannan abu ya cutar da ni jama'a ina fata an gane wannan sannan idan yana ta gefen dama ne sai ya juya zuwa gefen ina gefen hagu a cikin baccin nasa wal yata'awwadh billahi min sharriha manzon Allah ya ce sannan mutum ya nemi tsarin Allah daga sharrin abin da ya gani a cikin baccinsa fa innaha lan tadurru domin wannan abin da ya gani a cikin bacci lan tadurruhu ba za ta cutar da shi ba jama'a ina fata an gane wannan kaga ashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana a wannan hadisin cewa mene tabbas ana ganin mene ana yi mafarki kenan ƙaryata mafarkin kai tsaye wannan kafirci ne jama'a domin ƙaryata littafin Allah ne ƙaryata sunar annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam jama'a ina fata an gane yawwa wannan kenan sannan akwai ainihin wato hadisi na gaba wanda wannan hadisi shi ma an rawaito shi daga Abu Salama Allah ta'ala ya kara mishi yadda yake cewa in kuntu la ara ru'ya tumriduni ya ce ni dinnan nakan yi mafarki wannan mafarkin kuma in waye gari yana sa ni rashin lafiya ma'ana yana bakanta min rai wannan mafarkin da na yi hatta sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya qul ya ce har sai da naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ar-ru'ya salihatu min Allah mafarki mai kyau daga Allah yake fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddith biha illa man yuhibbu to ga kaida mafarki jama'a idan kai mafarkin wani abu mai kyau daga wurin Allah to kada ka baiwa kowa labari sai wanda ka san masoyin kai ma'ana kada ka bada labari ga wanda yake mahasadi domin idan yana da kambun baka da zaran yaji yaji yana kyamar wannan abu sai wannan ni'imar da zaka same kuma ta gushe sanadiyan hassadar wannan mai kambun baka jama'a mai hassada ina fata an gane shi yasa manzon Allah ya ce kada ka baiwa kowa labari sai wanda ka san kana kaunarsa shi ma kuma yana kaunarka war ru'ya su'u min ash-shaytan shi ko mugun mafarki daga shedan yake faman ra'a ru'ya dukkanin wanda yayi wani mafarki fakariha minha shay'an sai yaji yana kyama baya san abin da ya gani a mafarkin nan nashi فلينفث عن يساره تويت في أجيفا هبنسا وليتعوذ بالله من الشيطان كما ينيم ثرن ألا دق شر الشيطان لا تضره ونن أبن بذي تتد الشيبا ولا يخبر بها أحدا يقوم كجي قائدة إذن كيموك مفرجيك كباك ولا بالي دميات بات حديث إمام الترمذي لإمام النسائي cewa idan ka ba da labari kuma sai abin ya faru jama'a ina fata an gane wannan shine ce wala tuhad wala yukhbir biha ahad amma kada ya kuskure ya baiwa wani labari fa in ra'a ru'ya hasanatan idan ko ya yi mafarki mafarki mai kyau falyubshir to yayi wa kanshi bishara ko yayi wa wani bishara wala yukhbir illa man yuhibbu manzo Allah ya kara mai tawa kada fa ya bada labari sai ga wanda ya san yana kaunarsa jama'a ina fata an gane wannan wannan abu ne jama'a da yake da matukar kyau yake da kuma matukar amfani ga ainihin wato musulmi ya kiyaye wannan Allah madaukakin saki ya dace da mu to da waɗannan hadisai da muka karanta jama'a ashe ya tabbata kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbata akwai mene akwai ainihin wato mafarki shi yasa wani ba kawai yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah nayi mafarki naga kaina ya tsinke ya fada ƙasa ina ta bin kan zan kama shi kuma kan na gudu wata gani e makawai ce to maza Allah ni dai to maza Allah ya ce kai kai kai ka bari da Allah kada kada ka bada muhimmanci akan wasa ne da shedin yake dan uwanku a cikin bacci ina fata an gane kai rage ga wani yana binka da gudu kana gudu ko ka ga kafa ka ta cire kana son ka ɗauka ka jona ta ƙi jonuwa ka zo na kai ta fasa kuka sai a ji wani ya bace iya kuka to shi shaidan ne yake wasa da hankalinka kaga ɗauka cewa wannan abin faruwa zai in ina fata an gani kenan jama'a idan mun fahimci wannan ashe mafaki kashi nawa ne kenan kashi uku ne mafarki kashi nawa ne kashi uku ne na farko akwai ar-ru'ya salihah kenan akwai qismun min ar-rahman wa qismun min ash-shaytan wa qismun adghafu ahlam fallati min ar-rahman mubashirat wannan wanda ke zuwa daga wurin Allah bishara ce Allah ta'ala yake bawa cewa wani alheri zai same shi ina ina fata an gane wallati min ash-shaytan at-tala'ub wannan da ke zuwa daga wurin shaidan wannan kuma wasa da hankali shi da yake mutum a cikin bacci jama'a ina fata an gani wannan kaga bashi da wani amfani sai kai abin da muka ambata a cikin hadisi idan shaidan ya maka wasa da hankali a cikin bacci sannan sai na uku kuma shine adghaf ahlami yaye yayan bacci tarkacen bacci shine mene hadisun nafs wani abu ne wanda kake matukar kauna a cikin zuciyarka kawai sai ganka kana aikata wannan abu ina fata an gane abinda kwanta a tunaninsa yawanci yakan zo maka a cikin mene a cikin bacci yawanci shi ya kira mene tarkacen bacci wannan kenan jama'a sai kuma maganin fassarar mafarki a gaba ta biyu kenan kenan mafarki tabbataccen abu ne a qur'ani da kuma mene sunna sai maganin fassarar mafarki jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kasance ainihin wato yana faɗa wa sabansa cewa kame da ya zo a hadisin abu huraira a wurin imam muslim har ila yau annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza qataraba az-zaman idan zamani ya kusanto ma'ana idan tashin alkiyama ya kusa lam takad ru'yal muslim takdhib za a wayi gari kaga da wuya kaga ainihin wato mafarkin ɗayan ku tana yin ƙarya ma'ana duk abin da mutum ya farki sai ga abin ya faru wa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha amma ku sani wanda yafi kowa gaskiyar mafarki shine wanda yafi kowa gaskiya wajen labari ma'ana duk makaryaci in ya tashi mafarki wanci da ƙarya zai haka nan duk mutumin kirki ya faɗin gaskiya idan ya yi mafarkinsa sai ka tadda mafarkin nashi ya zama bene ya zama gaskiya ashe mafarki yana da alaka da wanda yi shi kai tsaye ya daga cikin duban fassara mafarki jama'a shi yasa na kawo mana wannan hadisin dan mutumin banza zai iya zuwa ya maka mafarki iri daya da kuma wani mutumin banza mutumin banza zai mafarki mutumin kirki mafarki to idan mutumin banza ne yazo ya faɗa maka mafarki fassarar shi daban idan kuma wanda yake mutumin kirki ne fassarar shi ma daban jama'a ina fata an gane wannan za mu zo magana kan wannan kamar yadda ya tabbata a wurin ibn sirin rahimahullahu ta'ala daga cikin kibarun kibarun tabi'in jama'a ina fata an gane shine manzon Allah yake asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha wanda yafi kowa mafarki mai kyau nagari shine wanda yafi kowa gaskiyar labari wa ru'yal muslim mafarki da mustum musulmi ke yi juz'un min 45 juz'an min an-nubuwa kashi ne ɗaya ne daga cikin kashi ainihin wato 45 daga cikin kaso irin na annabta war ru'ya thalathatun sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayyana mana cewa kallon mafarki guda uku ne fa ru'ya salihatu bushra min Allah mafarki mai kyau mai daɗi wannan bishara ce daga wurin Allah madaukakin sarki wa ru'ya tahzinun min ash-shaytan ita ko mafarkin da ke bata wa mutum rai mugun mafarki wannan daga shaytan yake wa ru'ya mimma yuhaddithu al-mar'u nafsuhu akwai kuma mafarkin da abinda mutum ya kunshe a zuciyar shi ne kawai ke bayyana mishi a cikin bacci a cikin gaman zuwa Allah ya bayyana mana kenan kashi nawa kenan kashi uku قسم من الرحمن وقسم من الشيطان وقسم أضغاث أحلام شين حديث النفس فإن رأى أحدكم ما يكره إذن لا ينكو يمفركين أبن دبايا سوء falyaqum falyusalli to mutum ya tashi ya salla raka'a biyu wala yuhaddith biha nas kada ya kuskura kuma ya bai mutane labarin wannan mugun mafarkin da yayi kada ka je kuma duk inda ka je ka zauna ka ina ma sai yayo ashar da ce kutumar ubanna ce ai jiya wani mafarki da nayi ya ƙara kundumo ta ashar din kuna sannan sai ba da labari kuma yana ganin shi burgewa yake ina fata an gane to kaji manzo Allah ya ce idan kai mugun mafarki kada ka me kada ka ba kowa labari ka kunshe abin ka nemi tsarin Allah daga abin da ka mene ashe wahadar da kai ne kullum ka farki ka je wajen wani malami Allah ya na farki to shikenan kai sadaka gumba da safe Allah ya kawata na ya farki a sai kuli kuli a sadaka da safe Allah ya kawata mal na ya farki a sadakar waina da safe mm na fata an gane wannan ko a ce ka je a ne ko masara eh kuma sai ka ji kuma ba mai fasarawa an bar shi a cikin hayran ina fata an gane jama'a to ashe ba wajen kowa ake zuwa ake fasar mene ba mafarki a cikin mutane akwai ɗaiɗaiku waɗanda suke sanin fasar mafarki kama a cikin sabai abubakarin siddiq radiyallahu an yana daga cikin waɗanda suke da ilimin sanin fasar mafarki tunda mun zo gaban ne jama'a za mu ɗan yi bayani dai a takaicen takaitawa saboda mu ɗan sami ainihin wato wani haske game da abin da ya shafi mafarkin nan jama'a saboda da yawa jama'a suna halakar da kansu akan wannan mafarkin da kake gani jama'a ina fata an gane wannan wannan kenan to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ya bayo mutane labari qala sai manzon Allah yake cewa wa uhibbu alqaida wa akrahu alghulla manzon Allah ya ce amma ni din nan ina son tabbatuwa a cikin addini amma ni bana son wuce iyaka ina fata an gane wannan hadithi ne wanda an ruwaito shi ta hanyar ibn sirin ɗaya daga muhammad bin sirin daga abu huraira ɗaya daga cikin kibaru tabi'in kamar yadda na faɗa mana an gane wannan ko jama'a yawwa to kenan a shi mafarkin nan kala nawa ne kamar yadda muka faɗa kala uku ne to kenan idan ka ga mafarki sai kama hanya ka je wajen malami na Allah ba wajen boka ba malami na Allah ka ce min malam Allah shiga wata malam na yi mafarki kaza da kaza idan malamin Allah ne kuma ya san fassarar mafarki zai fassara maka idan malamin Allah ne bai sani ba zai ce maka malam bai yi fassara mafarki ba zai faɗa ma gaskiya amma irin waɗancan bokayen ba za ka taɓa zuwa ya ce maka bai sani ba sai dai maka umarni ne cewa ka je ka yi kaza eh ko ya ce maka ai dama akwai wanda yake ma hasada sai hada ku faɗa kila ma wani makoci ne zai ce to wallahi makocinka ne yake neman ya ga karshen ka saboda ka tashi tsaye sai kaga yau kun tashi lafiya kuna gaisa da mutum washe gari an tashi ka ga shi sai gaira haranka to ko kai hada ku fada Allah shi kyauta ai kwarai da gaske ai shi boka ba shi da bai sani ba duk abin da kaje sai an baka fatawa a kansa ina fata an gane shi an ji wajen sha'ai shi ƙari ne an ji wajen shakundum kenan ko? na? an ji magana tikiwa kenan ko? sidar tilibin ha Allah ya samu dace jama'a to jama'a kun ji sannan jama'a fassarar mafarki gaskiya ne kamar da ya tabbata annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kasance idan aka ainihin wato yi mafarki kullum aka yi sallan asubahi sai manzon Allah ya juyo kalli sahabbai ya ce da su ayyukum ra'a ru'ya wane ne ya farki a cikinku hau wata rana sabai kowa ya shiru mana babu wanda ya farkin sai manzan Allah ce to in kowa ku ya farki ba ni nayi nayi mafarki na ganni wasu mutane bi sun sun dauke ni sun kama hanya da ni muna cikin tafiya sai muka ga wani mutum ane masa azaba an kwantar da shi a ƙasa ana ɗaukan dutse ana buga mishi akai kan sai ya tarwatse ya fashe dutsen ya gangara ina fata an gane sai a tashi wannan wanda ya ani aka fasawa kan ya je ya dauko dutsen kafin ya dauko dutsen kuma kan ya koma yadda yake ya ƙara dawowa ƙara ɗaukar dutsen ana kwantsa mishi akai bayan wannan muka wuce muka je muka wani mutum gashi ne yana ninkaya a cikin wani kogi na jini yana zuwa akwai wani mala'ika na rike da wani katon dutse yana zuwa zai wurga mishi wani dutsen shi kuma zai cafe dutsen zai fasa cikinsa ya fasa cikin hanjinsa ya ainihin fita sai ya ƙara yin iyo ya ƙara yin iyo ya je ya ɗauko wani dutse ya ƙara dawo da wannan mala'ikan sai kuma ainihin wato kafin ya dawo da wani dutsen wurin ya koma yadda yake haka za a ci gaba da masa wannan azaba manzo Allah ya ci gaba da ba da labarin cewa mafarki nayi kaza naga kaza naga kaza a ƙarshe zai fassara musu wannan mala'ikun suka fassara shi mafarki ina fata an gane jama'a mala'ikun da yayi mafarkin tare da su suka fassara manzon Allah wannan mafarkin ina fata an gane to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan ce wa sahabbai wane ne daga cikin ku yayi mafarki in fassara mishi wannan yace ya manzon Allah na ga kaza wannan yace kaza wannan yace na kaza wannan yace kaza daga cikin abin da ya tabbata a cikin ainihin wato mafarkin akwai ranar da wani mutum ya zo yayi mafarki yace ya rasulullah ni fa na yi mafarki na ga wani a ainihin wato a hadari a sama ina fata an gane na ga wani irin hadari mai duhu gashi kuma sai na ga ainihin wato mai na diga da kuma zuma a jikin daga jikin wannan hadarin ina fata an gane manzo Allah zai fasara kenan abokan su yake ce ya rasulullah a bani da man fasara wannan mafarkin manzo Allah manzo Allah ya ce abokan fasara mafarkin ina fata an gane abokan siddiq sai ya zo ainihin wato sai ya fara fasara wannan mafarkin sai yake cewa wannan hadarin da ainihin wato ka gani ai shine addinin musulunci ina fata an gane wannan ko abin da ke daga na mai da zuma shine alqur'ani mai girma wannan zaƙin da ke cikin ainihin wato da daɗin da ke cikin mai da zaƙin da ke cikin zuma shine ainihin wato ɗanɗano da kuma irin sauƙi da addinin musulunci ke da shi ina fata an gane sannan ya ce sannan ga mutane nan kowa yana zuwa yana tara shi mai farkin ya ce mutane na zuwa suna tara akwai mai taron kaɗan akwai mai taron da yawa ya ce wannan abin da ake nufi da mai tara da kaɗan da mai tara da yawa yake ce wato wannan ainihin wato rabo ne alƙur'ani akwai wanda ke haddace ɗan kaɗan akwai kuma wanda yake haddace mai mene mai yawa daga cikin mutane ya ce sannan kuma mai farkin yake faɗa na ga wata igiya doguwa ta sako daga sama sai daga manzan Allah kai ka kama wannan igiyan dab dab dab dab dab ka hai sannan wani mutum daga bayanka sai zo ya kama shi ma dab dab dab shi ma ya hai wanda biyu zo ya kama shi ma dab dab dab shi ma ya hai na ukun da ya zo ya kama sai igiyar ta yanke ina fata an gane sai abokan siddiq ya cigaba da fassara mafarki yake cewa yake cewa ai wannan igiyar da kaga manzan Allah da wanda manzan Allah ya kama ya hai da wannan igiyar to lallai shine abin da Allah ta'ala ya baka na alqur'ani da kuma cikar risala da ka kawo mana a matsayin ka na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ina fata an gane yace sannan kuma a wannan igiyar da ka zo ana kamawa ita ce igiyar musulunci da wanda suke yin koyi da kai ma'ana abokan su dike yin kokarin fasar wannan farkin ina fata an gane sai abokan su yake ce manzon Allah ya manzon Allah ka bani labari asabtu am akhtatu nayi daidai ko nayi kuskure sai manzon Allah ya ce mai asabta ba'dan wa akhtata ba'dan wani sashi kai daidai wani sashi kuma kai kuskure ashe yana tabbata mutun ya fassara mafarki wani sashi yayi daidai wani sashi yayi mene yayi kuskure kenan ba lalai bane abin da ka fassara maka mafarki ne tabbata gaskiya ne ina fata an gane saboda yayi fassaran ba yana fasara da menene bane ba da gaibi yake amfani ba ilimi ne na musamman ina fata an gane wannan kenan sannan Muhammad bin Sirin kamar da ne bayani daga cikin tabi'ai yana daga cikin wanda ainihin wato ya shahara jama'a da abin da ya shafi iya fassara mafarki wata rana yana zaune sai wani mutum fajiri ya zo ya same shi ya ce ya kai ibn sirin na yi mafarki na gan ina talbiya ina fata an gane ina ta labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik mutumin banza ne yazo ya faɗa mishi sai ya ce mai za ka yi sata ne kuma za a yanke ma hannu sai wani mutumin kirki kuma ya ƙara zuwa shi ma da mutumin kirkin ya zo an gane ko da mutumin kirki ya zo na biyu sai ya ce ya bin sirin na yi mafarki na ganni a kayan aikin haji ni ma ina talbiya sai ce kai kuma za ka yi aikin haji ne kuma Allah zai karɓa ki hajinka da shekara ta zagayo sai aka waye gari wannan mutum ya je aikin haji shi kuma wancan yayi sata an yake masa hannu ashe kamar yadda manzon Allah ya faɗa ne da gwargwadon yanayin imanin mutum da gwargwadon yanayin da za a fassara mashi mene mafarkinsa kuma abin ya tabbata a gare shi jama'a ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ya dace da mu to jama'a kun ji wannan shine ainihin wato kokarin bijirar da mafarki akan littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani to kenan akwai littafi wanda ake faɗa cewa ibn sirin ya rubuta shi mai suna tafsirul ahlam tafsirul ahlam an gane ko amma wannan littafin malamai suka ce an jingina shi zuwa ga ibn sirin ne amma ba shi rubuta littafin ba illa iyaka an tattara wasu daga cikin fatawoyinsa ne da ya akan mene akan mafarki aka rubuta a cikin wannan littafi amma gaskiya ba ibn sirin bane ya dauki alƙalami musamman ya rubuta littafi da suna fassarar mafarki jama'a ina fata an gane wannan kenan daga cikin abin da malamai suka faɗa gaba da wannan littafi ne an gane wannan ko Allah madaukaki zaki ya datar da mu kenan jama'a ashe mafarki da ake yi ba kawai da kai mafarki ka je ka ba labari ka ce to je kai sadakan gumba sai ka kama ka je kai ka faɗa kun ji ga yadda manzon Allah ya ce ayi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mal dan fodi ya ci gaba da cewa wa iyyaka bil istikharati allati yaf'aluha ba'd an-nas wai wannan fodi ya ci gaba da cewa kuma ina maka kashedi ina jan kunninka game da irin wannan istihara wacce wani sashi daga cikin mutane suke aikatawa ala ghairi sunna akan hanyar da ba ta sunnar annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa yaquluna zaka ji suna cewa in kana al-amru khairan khairan li idan wannan al'amarin alheri ne gare ni fa'arini sawadan to ya Allah ka nuna mun wani baki aw hamra'a ko wani irin ja aw naran ko a nuna mun wata irin wata irin wuta a mafarki aw rihan ko a nuna mun wata irin iska ko guguwa aw rihan shadidan ko a nuna mun wata ainihin wato iska mai tsanani ma'ana guguwa mal dan fure ce fa hadha kufrun irin wannan istiharan da ake jama'a kafirki ce li'annahu kahana domin yin wannan bokanci da jama'a kun faji dan fodiyo kuma ya jira akan irin waɗannan masu yin istihar na kasar Hausa mutum ne yake sun zai gudanar da wani al'amari na rayuwarsa sai je wajen wani malami to Allah shi ta malam wai hada wani istihara da wani zai maka jama'a mu sani ƙarya ne a cikin addinin musulunci wani baya ma wani istihara wani baya wa wani mene istikhara istikhara kai ne kadai zaka iya kanka amma ba wanda zai iya maka sai a bada wasu wuridai a ce to je karanta waɗannan in ka karanta ka ko ba ka kwanta bacci in ka kwanta bacci to za ka ga abin a bacci in alheri ne za ka ga wani irin haske da wani irin kaza da kaza idan ba alheri bane kuma za ka ga wuta ko za ka ga wani abu ja ko za ka ga wani abu kaza ko wani abu makamancin wannan ko kuma a'a shi malamin sai ya ce to shi zai maka istihara amma a kawo kaza mai wake-wake ina fata an gani akwai a kawo bahagon bunsuru haka za a ce maka a kawo badamin kwado ko wani abu kamar irin waɗannan abubuwan da ake faɗa in ka ce Allah shi mata wani ainihin ya samu wani hijira kawo mu za mu sa a samu kawo kuɗin kaga shi ya taki sa'a kenan kan kawo to jama'a irin wannan istikhara da ake jama'a mu sani bid'a ce kuma kafirci ne kamar dan fori ya fada dalili shine wanda aka kai wa din bokanci zai yi sai fada maka ai wannan abin akwai alheri ko kuma wannan abin babu ne babu alheri a cikin sa jama'a ina fata an gane wannan to dan fodiyo ya raya kasar sai jama'a ya san ana irin wannan shi yasa yake maka bayani wanda ko mu ma mun san ana irin wannan din a kasar Hausa kila ma a unguwarku kila ma a gidanku akwai mai irin wannan kwarai da gaske gaskiya ne mana ai a kowanne za ga shi ma ahlus sunna ne amma saboda tsaban tulin jahilci za ka tada cewa shi ma yana zuwa a neme ne zai gudanar da wani abu sai ya je wajen wani malami ce da Allah Allah shi ka tabbata a mun istikhara wai sai a masa istikhara kuma a faɗa masa cewa ai an gano masa kaza ya yadda a'a yin wannan jama'a mu sani bokanci ne asalin sa saboda haka jama'a mu sani yin wannan daga yau kuskure ne kuma abu ne wanda zai iya jefa ka zuwa ga zulumin kafirci ba cewa muka yi duk mai irin wannan kafiri bane kai tsaye saboda malal dan fodi shi ma ya ce fa inna zalika kufrun yin wannan aikin jama'a kafirci ne kai tsaye yace saboda mene li'annahu kahanatu domin yin wannan jama'a bokanci bokanci kuma riga mun sani mene kafirci ne kai tsaye to kenan manzo Allah kuma ya faɗa laysa minna man takahana aw takahana lahu ba shi daga cikin mu wanda yaje aka yi masa bokanci ko shi yi bokancin da wanda yaje aka yi masa da wanda yayi bokancin jama'a duk kafirai ne da nassun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam to jama'a kun ji naka jama'a babu wani istikhara da za a yi a ce wai in an kwanta bacci ne ake gani jama'a wannan kuskure ba daidai bane ya saba wa sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama jama'a an gane wannan ko sai malam an fodi ya ce to Allah shiga wata mala ya zami kenan bai kyale ka ba sai ya ce maka wal istikharatu ita ko istikhara an tufawwida al-amra lillahi ta'ala shine ka tattara al'amuranka baki ɗaya ka miƙa wa Allah maɗaukakin sarki. In kana khairan li ya ja'alullaha hubbahu fi ƙalbika, idan wannan abin alheri ne, Allah maɗaukakin sarki zai sanya ƙaunan wannan abin a cikin zuciyarka. Neman aure ka tashi, wata sana'a za ka fara yi, wata tafiya za ka yi, na nema, wani abu kake son ka gudanar a rayuwarka duk abin da za ka yi ka tattara al'amuran ka miƙawa Allah maɗaukakin sarki domin wani al'amari da gaibi ba wanda ya sani cewa sai Allah jama'a ina fata an gane wannan to jama'a kun ji shine ka tattara al'amarin ka miƙawa Allah idan alkhairi ne Allah ta'ala zai sanya maka kaunan wannan abin a cikin zuciyarka wa in kana sharran idan ko wannan abin sharri ne jama'a yukhriju Allahu hubbahu fi qalbika Allah madaukakin sarki zai tsame kaunan wannan abin a cikin zuciyarka sai ya kauda hankalinka ga barin mene aikata wannan abin jama'a Jabir dan Abdullah al-Ansari Allah ya kara mishi yadda ya roki hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a inda yake bayanin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantar da mu neman zaɓin Allah a cikin dukkanin al'amuranmu, kama yi allimu na surata min al'ur'an, kamar yadda yake karantar da mu irin sura ta al'ur'ani, jama'a ku duba saboda muhimmanci na istihara. Yace yana karantar da mu yadda ake istihara, kamar yadda yake karantar da mu sura ta al'ur'ani. Yace manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa idan ɗayanku ya yi nufin aikata wani al'amari, to falyar ka raka'atai. ya yi sallah raka'a biyu min ghairil fariḍa ba sallan farilla ba wal yaqul bayan yayi waɗannan rakawai guda biyu sai kuma ya ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa anta ala kulli shay'in qadir fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam Allahumma in kana hadha al-amra khayran li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri har zuwa ƙarshen inda manzon Allah ya karanta ina fata an gane har zuwa ƙarshe wa in kana hadha al-amru sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifni fasrifu anni wasrifni anhu thumma har zuwa ƙarshe inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta yace idan ɗayan ku wani al'amari ya kama shi zai to ya salla raka'a biyu da ba ta farilla ba sannan sai ya zauna yayi addu'a jama'a ko baka haddace addu'a ba ka dauko littafin ka ne shi muslim ka bude Allahumma inni astakhiruka bi ilmika ya halata kai haka ka karanta wannan addu'ar ka faɗi bukatunka idan alkhairi ne Allah zai tabbatar maka da shi idan ka ka samu kuma ainihin wato rinjaye na ɗaya daga cikin abubuwa da za ka yi sai ka nemi shawaran suwa ne yan uwanka mumine na gari kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fastaghfir lahum wa shawirhum fil amri ka nema musu gafara kuma ka nemi shawaran su a cikin al'amuranka amma fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin wa alaikum salam ka'idar istikhara jama'a manzon Allah cewa idza hamma ahadukum bi amri idan ɗayan ku yi nufin aikata wani al'amari kenan ba wai sai kai dumu dumu a cikin abin mutu kunan sai kai nemi zabi a wannan kuma ai faqad azamta ai eh shi yasa ma Allah ya ce manzon Allah ai fastaghfir lahum wa shawirhum fil amri ka nemi shawaran su amma fa idza azamta idan baka riga kai niyya to kai fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah ka ci gaba maganin istikhara kuma ta kare kenan ko yawwa kenan kafin ka aiwatar da abin ya kama zuciyarka kuma ka aikata abin ya fada dumu-dumu kaga yarinya ce sai ka ji kana kaunarta to tun kafin ka je kai mata magana kai ma zakin murya kai ma rangwada kai ma kaza ka je gidansa dan kawo maka wani shayi mai daɗi ka ji kai ai gidan su wancan akwai karamci a tun kafin wannan sai ka nemi zaɓin Allah amma ba sai bayan da ka je kai mata magana ba ka tura gidansu ka fara nema ko ka ce to bari nemi zaben Allah to kaga ai nan ka riga kai niyya kai ka ci gaba bawa Allah jawana ba ta gani yawa amma wancan din idan kafin ka kafin ka tsunduma tsundum to ya alkhairi sai ga Allah ya tabbata maka da abin a zuciyarka in ba alkhairi bane sai Allah ya kawo wani dalili da zai sa ka ji kana kin wannan abu in ma dai ya bayyana maka wata ɗabi'a mummuna game da ita ko game da iyayenta ko game da wani uwanta ko game da wani abu makamancin haka idan neman aure ne idan sana'a ce Allah ya nuna maka irin afat matsaloli da ke tattare da wannan sana'a sai ga cewa Allah ta'ala ya kauda zuciyar gabarin aiwatar da wannan abu jama'a ina fata an gane wannan yawwa Allah ta'ala ya sa mu dace to jama'a kun ji mal dan fodi ke cewa to wannan al'amari zaka ainihin wato miƙa wuya ne zuwa ga Allah madaukakin sarki idan ba alkhairi Allah ya tabbata maka da shi idan ba alkhairi bane kuma Allah madaukake sarki zai mi zai canza maka da abin da yafi shi alkhairi ainihin wato ya tsare kuma daga sharrin sa wa dalilu kufri man jahada mimma zakarna malam dan fudi yace dalilin kafircin dukkan wanda yayi musun ababan da muka ambata a baya cewa mafarki gaskiya ne kuma ana yin sa kuma yana da fassara amma ba a ce ka je wajen wani wanda zai maka mugun fassara ba ka je a fassara irin ta Allah irin ta manzon Allah duk wanda ya musu cewa ƙarya ne ba ma a yi mafarki ƙarya ne mafarki ba shi da fassara mai kyau to kafiri ne dalili akan haka da dalilin wanda yake ƙarya ne istikharan ba gaskiya ba ne ko wanda yake istikhara irin na bokanci shine mimma zakarna min al-ayi na ayoyi qala ta'ala Allah madaukakin sakina cewa wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafiruna ai ba wanda yake yin jayayya game da ayoyin mu sai wanda yake ainihin wato kafirai jama'a ina fata an gane wannan wa kadhalika hadithun nabiy sallallahu alaihi wa sallam haka nan hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da cewa duk mutumin da yayi musu ko ya faɗi abin da Allah bai faɗa ba ko bai dace da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba shi ma wannan yana kan gaba ne samun kafirci shine wa man ta'awwala al-haditha bi ta'wil al-fasadi duk mutumin da ya dauki hadisin manzon Allah yayi masa muguwar fassara jama'a muguwar fassara ya murde fassarar da ma'anar ma'ana Allah ta'ala ya ce maka misali ayatul qur'ani yana sama kace a'a ai Allah yana ko ina ne ya ce maka ya tabbata kacin ƙarya ne Allah bai daidaita kan arshi ba ina fata an gane manzon Allah ya faɗi wani abu a cikin hadisi kace a ƙarya ne ba haka manzon Allah ke ka murde wannan fassara to duk wanda yake murde fassaran hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an gane faqad iftara al-kadhiba alaihi to wannan mutumin ya kirkiri ƙarya ya dingina ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man kadhaba alayya dukkanin wanda ya mini ƙarya ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina ta gare ni falyatabawwa maq'adahu minan nar to wannan mutumin ya nema wa kansa wajen zama a cikin wuta eh ya nema wa kansa permanent seat a cikin wutar jahannama Allah ka tsare mu wannan ayidi bukhari da muslim da sauran ashabus sunan sun fitar da wannan wannan hadisi kuma ya daga cikin hadisai mutawatirai kamar da malamai suke fada wa mimma tawatarat hadith man kadhab wa man bana lillahi baitan wahtasab ya daga cikin hadithin da suka fi tabbata mutawatirai a wajen malamai to kenan jama'a waɗannan al'amara abubuwa ne wanda suke da ainihin wato muhimmanci musulmi ya riko da su a rayuwarsa kada ka yadda ka fassara wani abu sai ka san fassara magabata akai hadisin manzon Allah ne manzon Allah ya ce kaza to in ka ce hadisin yana cikin bukhari hadisin yana cikin muslim je ka dauko sahihul bukhari ka ɗauko fatahul bari fassarar ibn hajirin al'asƙalani littafin da sai da ya shekara ashirin da kusan hudu yana rubuta shi jama'a ina fata an gani ka je ka ɗauko irin su littafin ainihin wato umdatu abin nan umdatul ƙari ka je ka ɗauko littafin irshadu sari dukkanin waɗannan jama'a sharhohi na sahihul bukhari ka zo ka duba hadisin da manzon Allah ya faɗi kaza me magabata suka faɗa game da fasarar wannan hadisin sahih muslim ne ka zo ka ɗauko sharhul minhaj sharhin imamun nawawi ina fata an gane sharhin irin su ainihin wato abubakar ibn rajab alhambali ibn rajab alhambali o ibn arabi almaliki nake son ce ka ɗauko na shirgani yawwa ga ikmalul mu'lim ka duba irin littafai da yawa da malamai suke sharhi in kana neman hadisa cikin tirmidhi yake misali kaka ce da kaji ka karanta hadisin ka a cikin daki ka ce kai yau ka karanta yau ka fahimta yau zaka zo kai bayani a sai ka je karanta tuhfatul ahwabi Abu Dawud ka karanta Audul Ma'bud ko karanta littafin Ma'alimus Sunan na Abu Sulaiman al-Khattabi ina fata an gane jama'a ga littafai nan da yawa ma'ana karatu jama'a yana da wahala fa a cikin mutane ka zo kawai rana guda da fahimtar ka kai ka ce ai wannan hadisi ga ma hadisi ina ma hadisi na ƙarya ne Allah ta'ala ya tsare mu da haka malamai a ji tsoron Allah a koma zuwa ga Allah a nemi fassara magabata a dukkanin abin da za a fassara hadisai da shi ya ikhwani ya ku ƴan uwana iqbalu nasihata ya ku ƴan uwana to da Allah ina jin kunnin ku koyi kokari ku rika karban nasiha wala takunu mimman qala Allahu fihim kada ku zamto cikin waɗanda Allah ta'ala yake faɗi game da su cewa walakin la tuhibbuna an-nasihin sai dai ku mutane ne wanda ba kwa san masu yin nasiha ina fata an gane wa qala ta'ala hakanan Allah madaukaki saki na cewa innamal mu'minuna ikhwa lallai mu'minai yan uwan juna ne fa aslihu bayna akhawaykum ku yi kokarin kawo gyara tsakanin ‘yan uwanku idan sun yi rigima tsakaninsu. Wa ƙala alaihi salatu wassalam, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, addinin nasiha, addinin nan fa jama'a nasiha ne, ya ikhwani ya ku ‘yan uwana, to wannan gaba za mu tashi gobe insha Allah ta'ala, ko kuma sai mu tashi a ya ikhwani iqbalu nasihata wala takunu mimman qala Allah fihim walakin la tuhibbun nasihin. wanda muna sa rai gobe insha Allah ta'ala jama'a mun zo za mu karkare darasi a cikin wannan littafi na wasiqatul ikhwan litabyin lillahi kitabi was sunna muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu ya tsare mana imanin mu ya amfanar da mu dukkan abin da mu karanta abin da karanta ya zama daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda ne kuskure Allah ta'ala ya gafarta mun ni da ku bukatu mun alkhairi Allah ka biya mana اللهم إنا نعوذ بك أن نبتغي بعلمنا وجه غيرك وسواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم سلم جوارحنا اللهم سلم جوارحنا وسدد ألسنتنا وسدد ألسنتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك أن تبارك لنا في علمنا اللهم شيد بهذا العلم أركاننا واشرح به صدورنا ونور به قبورنا وسدد به ألسنتنا وسدد به ألسنتنا ونور به قبورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين وفرج الكرب عن المكروبين اللهم اكتب لهذا الدين عزة ونصرا واكتب لمن آذاه وعاداه ذلة ومهانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم وفقنا لاتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن ويدبر معانيه واجعلنا ممن يشفع لهم القرآن يوم القيامة سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته